dariqatil amma bismillahir rahmanir rahim shurudu dariqatil amma sharuɗan dariqa na gaba daya sharuɗan dariqa wanda na gaba da suke na gaba daya al-awwal sharadi na farko sihatu iznil mulaqini shi kansa wanda zai lakana wa muridi dariqa ya zamo yana da izini ingantacce wata salu sanadihi bi shaykh tijani radiyallahu ta'ala da a ce sanadinsa isnadinsa ya samu saduwa da shau tijjani allah ya ƙara yadda a gare shi wala farka bayyana man ahaza an shehi wa man ahaza an al'ahizi na anhu walau biyu sa'ida ba bambanci tsakanin wanda ya karba daga shau tijjani radiyallahu ta'ala nu kai tsaye da kuma wanda yake ka karba daga wato wanda suka karba daga gare shi ko da a ce wasu da ta yi tsawo fa ahizun an sanadin muttasili ka ahizin an shehin al-mubajjali الثاني أبي نبي كون طالب التلقين خاليا من أوراد المشايخ اللازمة لدركهم يزمو shi wanda yake neman alakana masa ɗariƙa baya tare da wani wuridi na shehunne wuridin da yake lazimi ga ɗariƙar wannan shehunnan wala farka baina tariki laha ba da aziha wa qabla duhuli wal khali min ha asla ba bambanci tsakanin wanda da ya karbi wuridin na wata ɗariƙa amma bayan ya karɓa ɗin ya bare kafin ya shiga cikin ɗariƙa tijjaniya da kuma wanda daman shi tun farko ma daman bai taɓa karɓar wata ɗariƙa ba wala yumna'ul intifa'u bi askarihim wa azabihim al-ihtiyariya ba a hana wanda zai wuridin tijjaniya ba ko zai ɗariƙa tijjaniya a ce amfani da zikiran wasu shehunai na wasu ɗariƙu ko zubansu wanda ake da zaɓi ba wanda ba nazimai ba ne ga ɗariƙarsu wala yumna'ul intifa'u min zalika bima wala da fis sunnati ba hana ya amfani ba daga irin wannan wuridan da abin da yake damu ma ya zo a hadisi lianna kulla muslimin ma zunun fihi bil izni shar'i al domin duk wani musulmi an masa izini a cikin ɗariƙa wato a cikin duk wani zikiri wanda yake ya zo a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da izini na shari'a na gaba ɗaya asalis abu na uku tarku ziyarati barin yin ziyara bin ya ta tabarruk wal istimdadi da barin da niyyar da niyyar neman albarka ko neman madadi wata zu ziyaratu kuburil anbiya'i was sahabati radiyallahu anhum ajma'in ya halatta wanda yake ɗariƙa tijjaniya ya ziyarci kaburburan annabawa ko ziyarci ya ziyarci kaburburan sahabbai allah ƙare dagare su gaba ɗaya wala sha'a allah man zara kabran ya zunnu annahu sahabiyun sun mata bayyana annahu kabru tabi'i ba wani laifi ga wanda ya ziyarci wani kabari yana zaton cewa kabari ne na sahabi sai kuma ya gano cewa ashe kabari ne na tabi'i lianna amalahu tabi'un niyyatahu domin aikinsa ko liniyati tabi'ul liniyati aikinsa mai bi ne ga niyyarsa wa amma ziyaratul quburi litarahumi wal ibrati faman dubun ilai hashara amma ziyarci kaburbura dan a nema musu jin kai dan kuma a isna da su to na abu ne ma wanda ake so a shari'a li qaulihi sallallahu alaihi wasallam da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nahitukum an ziyaratul quburi ala fazuruha da can na ce ku daina ziyartar kabarbura amma na'am yanzu ne muku izini ku ziyarce ta alhadisa karanta hadisi wai ku raufi haƙin nisa'i ta shi'ul jana'izi minassil hadisi karahiya ne mata su ce za su raka janaza da nasi na hadisi hadisin umu adiya nuhina an ittiba'il jana'izi laziyara ba a karanta ulan ziyaratu ba a karanta ziyarar kaburbura ba a haƙin mata illa limin kare sai fa idan ya zamo ziyarar tasu za ta bayu zuwa wani abu wanda ba daidai ba fa ya ji hunna min ha ya zama wajibi a hana su daga cewa su ziyarci kaburburan in ya zama akwai wani abu wanda zai akwai wanda ba daidai ba katta shi kamar yadda aka hana su daga raka janaza al-rabi'u sharaɗi na hudu daga sharuɗan ɗariƙa tijaniya da wamun muhafazati ala salawatul mafrurati dole wanda yake ɗariƙa ya zamo zai kiyaye a koyaushe bisa salloli da suke na farilla fil jama'a ya yi su ko a cikin jama'a illa lima azurin uzuran shari'iyya sai ko ga wanda yake yana da hanzari hanzari na shari'a wanda yake akwai hanzarin da zai hana shi wa jama'atu inda na sunnatu jama'a a wajen mu malikawa yin jam'i a kowace sallah daga sallolin farilla ba ta juma'a ba in ban da juma'a a sunna ce wa qala bi wujufiha daifatu min ahli ilm akwai wasu malaman da suka tafi akan cewa ai sallar jam'i ma wajibi ai sallah a cikin jami'i wajibi ne cewa bai halatta ba musulmi ya wata sallah ta farilla ba a cikin jami'i ba sai dai yin akwai han- uzuri wafil jawahiri ya zo a cikin jawahirul ma'ani shau tijani radiyallahu ta'ala ne yake cewa wa sharduhu almuhafazatu ala salawati fi awqatiha fil jama'ati in amkana sharadin wannan wuridi na tijaniya shine kiyayewa bisa salloli na farilla a wakuttan sallolin kuwa a yi sallah kuwa a cikin jami matuƙar dai hakan zai imkani eh wannan bayani na shehu tijjani a jawahir ya ƙare a nan wa'alam ka sani annal murada minal jama'ati huna abinda ake nufi daga yin jam'i a nan man ya hasulu laka bihi ajrul jama'ati shine wanda za a ce ka samu ladan jam'i da yin sallah tare da shi wasnani fa maza da jama'a biyu da abin da ya haura biyu duk jam'i ne fa fil hadisi dan ya zo a hadisi an abi umamata an karba daga abi umama qala abu umama ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce isnani fa ma faqahu ma jama'atu mutum biyu ko abin da ya haura biyu jam'i ne rahu dabarani fil awsad dabarani ya ruwaito wannan a cikin mu'jamul awsad wa warada anhu misluhu inda ahmad wa dabarani irin wannan hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Ahmad da Dabarani suka fitar wa ma hu qissatu wanda akwai kissa tare da haka wa qad istanbada al-Buhari min qissati wa qad istanbadahu al-Buhari min qissati Malik ibn al-Huwaydis al-Laysi Buhari ya gano cewa ya istinbadin cewa a ce mutum biyu da abin da ya haura biyu duk za a ce jam'i ne daga kissar Malik ibn al-Huwaydis al-Laysi summa inna yiqaha fi jama'atil masjidi afralu sannan a gane ko da yake an ce duk inda aka samu mutum biyu an sami jami'i in aka samu mutum biyu suka yi sallah an sami jami'i amma duk da haka a yi sallar a cikin masallaci fa ya fi bisa babi ajiyar tara dudu ilal masajidi saboda za a samu ladan kai kawo tafiya zuwa ga masallacin wa man salla ma'a zaujatihi yutabaru muhassilan li ajlil jama'a wanda ya sallah da matarsa kaɗai ma za a ce ya sami ladan jami alhamis sharaɗi na biyar daga sharuɗan ɗariƙa tijjaniya da wa mu mahabbatin shehi ilal mamati ɗorewa a kan son shehu har zuwa mutuwa bilan kiɗayin wala fitorin ba da yankewa ba ba da kasala ba ba da nawa ba wa min hubbihi hubbu halifati a su wanda yake halifa shehu tijjani yana daga son shehu tijjani wada atuhu a biyayya ga halifarsa fi kulli ma huwa lishehi alal muridi na min alhuquqi wal wajibati a cikin duk abin da yake na shehu akan muridai na daga haƙoƙi daga da wajibai qala shehu abubakar mijin yawa shehu abubakar mijin yawa yace bi kasr mimi wa talihi wa iskanin nuni wa fati ahirai wato ana faɗan mijin yawa da kasarar mimi mijin yawa da kuma harafin da ke binsa shine jin saɓe da sukuni ga nuni mijin da kuma fatara guda biyu na ƙarshe ya da wa mijin yawa kullum malama kuma ali ɗariƙati a dukkan wanda yake daga cikin ma'abuta ɗariƙa muqaddaman aw gairahu daidai ya kasance muqaddami ko wani muqaddami bai zamo ba muhibban lil halifati yana son halifa shehu tijani kama kana jiba alai an yakuna li shehi kama irin soyayya da zai wa shehu tijani falaysa min ahli dariqati fi shehi to wanda bai so halifa shehu tijani ba bai biyayya gare shi ba irin soyayya da zai wa shehu tijani irin biyayya da zai wa shehu tijani to fa ya zamo ba shi ba dariqa suma naƙala anin rimahi lilfoti sannan shau mijin yawa ya ciro daga littafin rimahu na shau umarul foti annahu qala isra hazil jumla cewa shau umarul foti ya faɗa bayan wannan jumlar wa hadha yakunu lil muqaddami fi haqqi man laqana wannan yana kasancewa ga wanda yake mukaddami a haƙƙin wanda ya laƙanawa wai za mu fahimta haza idan ka fahimci wannan bayanin da aka yi falmahabbatu sariqatu soyayya ta gaske kama fil ibriz kamar yadda yazo a cikin littafin ibriz wa gairihi da waninsa an ya kuna tilmizu sahihal jazmi shine wanda yake almajiri ya zama mai ingantaccen yanke da lamarin shehu nafiz al'azmi mai zartaccen kudiri mariyal itikadi mai zartaccen kudircewa la yusga ko la yasgi li ahadin min al ibadi ba a karkata ga wani daga cikin bayi karsalla alaman ada shaihahu salatahu alal janazati ya yi sallah ga wanda duk wani wanda ba shaihinsa ba irin sallar da zai yi ga janaza ma'ana ba ruwansa da wani ba shehunsa ba ƙala ya ce in ta kalamu bayanin shi ibris ya ƙare a nan asadisu sharaɗi na shida na ɗariƙa adamul amni min makarillah rashin amincewa daga makarullah ƙala lau azza wa jalla ubangiji azza wa jalla ya ce afa aminu makarallah yanzu su amince ne daga makarullah fala amanu makarallah illa alqawmul khasirun ba wanda yake amincewa daga makarullah sai mutanen da suke tababbu masu asara wa kala shehu radiyallahu anhu shehu tijani ya faɗa Allah ya ƙara da gare shi abshuru ku farin ciki ku karɓi wata wani albishir inna kulla man kana fi mahabbatina dukkan wanda yake cikin soyayyar mu ila an mata alaiha ila ba illa bane ila an mata alaiha har ya mutu yana kan soyayyar nan tamu yub'asu min al-aminina za a tashe shi cikin wanda suke amintattu ala ayi halatin kana a kowane hali ya kasance malami albasu latal amani min makarilla matuƙar bai sa tufafin amincewa daga azabar allah ba intaha wannan bayani ko wannan magana ta shehu tijani ta ƙare ana ƙultu na ce in ji sharif falamanu fi duniya min asbabil haufi yau malgiyama mutum a ce ya amince daga makarulayi a rayuwarsa ta duniya yana daga abin da ke jawo masa tsoro a ranar alkiyama walhaufu fi duniya min asbabil amni yawm alqiyama a ce mutum yana jin tsoron Allah yana tsoro daga makarun lahi haka din yana daga sabubban da suke sawa ya zama ya amince a ranar alkiyama qala ta'ala ubangiji ta baraka ta'ala ya ce ala inna awliya allahi la hukun alaihim wa la na'am wanda suke masoya na Allah ba tsoro gare su a ranar alkiyama su ba za su yi bacin rai ba wa taqaddama al-kalamu ala awliya illahi fi hadhihi al-ajubati a cikin jawaban da aka yi a baya an yi bayani akan wa ake kira waliyi na Allah farajihu in sheta ka iya komawa ga bayanin da aka yi a baya in kana bukata ka iya komawa ga bayanin da aka yi a baya in kaga kana da bukata sai ya tashi asabi'u